رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعظم تاشي درسينا 34 cikin karatunmu na sahih muslim yau sha biyu ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da rana 31 ga watan sha biyu shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi wani babi ne نعم اختباء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته تو نعم boyewar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am duk dai akan da ya shafa'a din ne don bismillah sai a karanta mu ji
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am
عائشة باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الشفاعة لأمته
babin boyewar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar ceto ga al'ummarsa
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى na'am قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa na'am abu hurairah daga abu hurairah cewa an- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لكل نبي دعوة يدعوها kowane annabi yana da addu'a keɓantacciya da yake roƙon da yake yin addu'a da yake yin ah, wato da yake yin ta فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة to ni ina nufin na ɓoye tawa addu'ar shafa'atan wato halin kasancewar ta ta zamanto ceto ah, ga al'ummata yau malkiyamati ranar alkiyama wato wannan ah, tabbatar da cewar ah, addu'a da wadda take annabi yake da yaƙinin ijaba yana da yaƙini akan cewa Allah zai amsa ta amma sauran addu'o'in suna cikin kwaɗayi ne Eh, sun bayan alkawfi suna cikin ɗama ne Eh, na suna cikin kwaɗayi ne na kan cewar za a amsa wata a basu wata ba za a basu ba Ah, kamar yadda ah, ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku ya bashi biyu bai bashi ɗaya ba to amma ita wannan addu'ar ita ce wadda take suna da yaƙinin cewar in suka yi ta Allah zai amsa musu to shi tasa shine yace ya batta ta zamanto ceto neman ceto ga al'ummarsa
nan gurin mai me yasa iya magana ce a misali idan annaba su addu'a su iya ya iya ga wannan shi ne wani shi ba wa fil ghalib fil ghalib ne amma dai wannan addu'ar ita eh, wato addu'ar annabawa fil ghalib ne cewa amma ai ko wanda ake cewa mustajabud da'wa ba yana nufin komai Allah yake amsawa ba Mm, al-hukmu lil ghalib Mm. Mm, waɗansu kuma sun ce a a cewar ma'ana da'awar da Allah yake karba ga al'ummarsa wato kowace an- kowane annabi an bashi addu'a guda daya wanda zai yi ga al'ummarsa wannan bai bai sanya sauran addu'o'i da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba wato an bashi guda daya wanda take ita ce yake da yakinin cewar Allah zai karba ai ga al'ummarsa haka alqadi iya zai ce wallahu a'lam
قال وحدثني زهير بن حرب na'am بن حميد na'am قال زهير ما- ما- حدثنا يعقوب بن ابراهيم na'am قال حدثنا ابن اخي بن شهاب نعم ابن أخي ابن شهاب عبد الرحمن ابن آ- آ- آ- آ- آ- آ- عبد الرحمن آ- آ- آ- يا إكني ابن أخي ابن شهاب أنا زي كامو منديل كاتش ماجي عبد الرحمن نيكو محمد ابن عبد الله ابن مسلم آه muhammad ibn abdullahi ibn muslim ibn abdullahi ibn abdullahi ibn shihab az-zuhri Mm, saduqun lahu awham ana ɗan zuwa na'am eh dan uwan zuhri ne Ah,
ana miji na'am daga amminsa shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri
قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن na'am abu salama ibn abdurrahman ya karanta min hadisi أن أبو هريرة قال cewa abu hurairah ta yace قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم لكل نبي دعوة kowane annabi yana da wata addu'a وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ni kuma ina so in Allah ya yarda na ɓoye tawa addu'ar ta zamanto ceto ga al'umma ta ranar alkiyama
قال حدثني زهير بن حرب na'am وعبد بن حميد na'am قال قال نعم.
زهير zuhair ya ce حدثنا يعقوب بن إبراهيم na'am قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب na'am عن أمه daga bab- daga babbansa قال حدثني عمرو بن ابي سفيان ابن اسيد ابن جاريه الثقفي na'am yace amr ibn abi sufyan ibn asid ibn jariyat al-thaqafi ya zanta mun mithla zalika kwatankwacin wannan hadisin عن ابي هريره daga abi hurairah radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
قال حدثني أبو بكر بن يحيى قال اخبرنا قال اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان ابن اسيد ابن جاريه الثقفي اخبره ان ابا هريره قال لكعب الاحبار na'am ya shi a- a- a- abu amr ibn abi sufyan ibn asid al-thaqafi yace ya bashi labari cewa abu hurairah ta yace maka'abul ahbar ان نبي الله Ka'ab ibn Mati' ana sunansa Ka'ab ibn Mati' yana daga cikin malaman ah, Yahudawa da ya riski zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ganshi ba ya musulunta bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هو مخضرم ya mukhadram ne
قال ce yace لكل نبي دعوة يدعو a cewa annab- annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane annabi yana da addu'a da yake yi inta فأنا أريد إن شاء الله ni ina so in Allah ya so أن أختبئ دعوتي in شفاعة boye tawa addu'ar ta zamanto ceto أمتي ga al'umma ta ranar alkiyama فقال كعب لأبي هريرة sai ka'ab ya ce ma abu huraira أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم kai ka ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو هريرة نعم abu huraira ya ce na'am Mm. to wannan la'alla wannan tasdiq ne da ka'ab yake masa saboda kasancewar ya karanta shi ka'ab yana da ilimin littafin mutanen farko shi ne ka'ab ibn mace saboda ka ka'abul ahbar ai ka'abul ulama Mm. likaunihi sahibu kutubil ahbar أنا أريد أول نما eh, na isra'iliyat ba Mm. Mm.
amma ƙara ila ya musulunta ko eh ya musulunta ya musulunta an yi sabani lokacin da ya musulunta qila aslama fi khilafati abi bakr wa qila bal fi khilafati umar radiyallahu anhuma wa tufiya bi hims fi sanati 32 fi khilafati uthman radiyallahu anhu huwa min fudala'i tabi'in
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am وأيوب وأبو, وأبو كريب na'am واللفظ لأبي كريب na'am قال na'am حدثنا أبو معاوية na'am suka ce haddathana muawiya daga ab- abu muawiya daga al-a'mash عن أبي سعيد daga abu salih عن أبي هريرة daga abu huraira قال yace رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لكل نبي دعوة مستجابة kowane annabi yana da addu'a mustajaba karɓaɓɓa نعم فتعجل كل نبي دعوته sai kowane annabi ya gaggauta tasa addu'ar وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي ni kuma na ɓoye tawa addu'ar ta zamanto shafa'a ga al'umma ta ranar alkiyama فهي نائلة don haka mai sa- mai saduwa ce إن شاء الله in Allah ya yadda أما أمتي man mata min ummati لا يشرك بالله شيئا wanda duk ya mutu daga cikin al'umma ta alhali baya yin tarayya da Allah da wani na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد wannan yana nuna cewar wannan yana karfafa cewar addu'ar da ake nufi din wato addu'a ga 'yan al'umma tunda ya ce fahiya na'ilatun ayi addu'ar za ta fahiya na'ilatun ayi musibatun za ta samu kowa da ya mutu layin shirku billahi shay'a saboda haka abin da yake nufi da da'awa mustajaba addu'ar da za ta samu 'yan al'umma Mm, addu'ar da zai da yake ma 'yan al'ummar Allah ya karba na'am
قال حدثنا قتي- قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا جرير jarir ibn abdul hamid ad-dabbi na'am عن أمارة daga umarata وهو وهو ابن القعقاع shine ibn al-qaqa عن أبي زرعة daga abi zur'a ibn jarir ibn abdullah al-bajali عن أبي هريرة قال daga abu hurairata yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace كل نبي دعوة مستجابة يدعوها بها kowane annabi yana da addu'a mustajaba da yake yin addu'a da ita ويستجاب له sai a amsa masa addu'ar ويؤتاها a bashi wannan abin da ya nema وإني اختبأت دعوتي ni na ɓoye tawa addu'ar ta zamanto shafa'a ga al'umma ta ranar alkiyama
قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري
na'am قال حدثنا أبي na'am حدثنا شعبة na'am عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول yace naji abu huraira yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له kowane annabi yana da addu'a da ya royi- da ya addu'a da ita a cikin haƙƙin al'ummarsa sai aka amsa aka aka amsa aka amsa masa ita وإني أريد إن شاء الله ni ina so in Allah ya yarda أن أؤخر دعوتي in jinkirta tawa addu'ar ta القيامة.
zamanto ceto ga al'umma ta ranar alkiyama
قال حدثني أبو غسان المسمعي na'am ومحمد بن المثنى na'am وابن بشار muhammad na'am قال حدثنا قال حدثنا haddathana na'am واللفظ لأبي غسان wallafdu li abi ghassan قالوا suka ce حدثنا معاذ haddathana mu'ad يعنون ابن هشام suna nufin ibn hisham ad-dastawai قال na'am حدثني أبي haddathani abi shine hisham ibn abi abdullah ad-dastawai عن قتادة daga qatada قال حدثنا أنس بن مالك yace anas ibn malik ya zanta mana hadisi أن نبي الله صلى الله عليه وسلم cewa annabin Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لكل نبي دعوة دعاها لأمته kowane annabi yana da addu'a da yayi ta ga al'ummarsa وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ni na ɓoyetawa addu'ar ta zamanto ceto ga al'umma ta ranar alkiyama To kun ga hadisin nan ya riwayar anas ta nuna ba hadisin abi huraira ba ne kawai Mm. bayan hadisin ci- kasancewarsa mashuri daga abu huraira ga riwayar abu salih ga riwayar abu zur'a ga riwayar shi amri bin abi sufyan ga riwayar abu salama ibn abdurrahman ibn auf na'am قال وحدث وحدثنيه زهير بن حرب kuma zuhair ibn harb ya karanta min wannan hadisi وابن أبي da خلف ibn abi khalaf قال su kala حدث kala hmm. ni a cikin nusa ta kala ai su biyu ne
حدثنا روح na'am قال حدثنا شعبة na'am عن قتادة na'am الإسناد.
bi hadal isnad saboda haka kaga tadlisin qad hada ko da ke dama dai haddathana yace a wancan din ma na'am ya ka karar ka ka hawala isnadi وحدث قال وحدثنا أبو كريب na'am muhammad ibn al-ala قال حدثنا وكيع na'am ya hawala isnadin قال وحدثني إبراهيم بن سعيد na'am الجوهري eh, قال حدثنا أبو أسامة na'am جميعا عن jami'an wato da waki' kenan da wa kuma
سعيد آه، حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد ده وكيع ده أبو أسامة نعم إبراهيم ابن سعيد الجوهري آآ أبو أسامة دي مم. an jami'an ba su kai uku ba wake ne da abu usama sai dai an sai dai an kaddara cewa da shu'ba a wancan isnadin na'am jami'an an nisa a ba zai zamanto da shu- daga- da shu'uba ba eh ba zai zamanto da shu'uba ba na'am kana dasna wa hadathna shu'uba mu ci gaba za- zai yi bayani a ƙarshe mu ji na'am an misa daga mis'ar an atara daga qatada da wannan isnadin gaira an na fi hadisi sai dai a cikin hadisin wake qala yace qala yace utiya a u'tiya ba maimakon likulli nabiyin ba yace u'tiya an ba mu kowane annabi
wa fi hadisi abi usama a cikin hadisin abi usama an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato a hadisin wake a shi u'tiya kullu nabiyin da'awa na'am
قال وحدثني محمد بن عبد الاعلى na'am قال حدثنا المعتمد na'am عن ابيه Eh, sulaiman at-taimi عن انس عن انس daga anas ibn malik ان نبي الله صلى الله عليه cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce وسلم وذكر نهر حديث shi ma ya ambaci kwatankwacin hadisin qatada daga anas na'am قال وحدثني محمد بن احمد Mm.
بن ابي خلف ibnu abi khalaf to kaga ibnu abi khalaf din nan kenan muhammad ibnu ahmad ibnu abi khalaf قال حدثنا روح na'am قال حدثنا ابن جريج na'am قال اخبرني ابو الزبير na'am انه سمع جابر cewa ya ji jabir ibn abdullah ya ji jabir dan abdullahi عن النبي yana cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam لكل نبي دعوه kowane annabi yana da wata addu'a wadda yayi addu'a da ita a cikin al'ummarsa وخبأت دعوتي شفاعة na boyatawa kuma ni na boyatawa addu'ar domin ta zamanto ceto ga al'umma ta ranar alkiyama na'am na'am روح ابن عبادة القيسي ko ita ce ita ce nisbar sa misar ibnu kadam kadam eh kadam ne ko kudam da da da fata ne ko misar kidam bil fath ne ko bil kasri ko bil damma misar kun san ma'anar misar ai ko ma'anar mis'ar Yo. Eh? daga tasa'ir mai hura wutar yaki mai hura wutar yaki Eh. irin sunayen larabawa ne kasan larabawa suna da sa suna mai sa tsoro wato wato daga kagan shi kasancewa babu sauraro ba- babu sauki wajen sha'aninsa mis'ar su'irat eh shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abu Basir yace mis'aru harbin law kana lahu a'awa mis'ar ibnu kidam bi kasri awwalihi kidam eh kidam bi kasri al-kaf bi kasri awwalihi al-hilali abu salamat al-kufi daga banu hilal yake thiqatun thabtun fadil shi ko rauh ibn ubada al-qaisi ibn ubada eh al-qaisi na'am haka ne nasbar ban yi kuskure ba abu muhammad al-basri thiqatun fadil lahu tasani shi kuma mu'tamir ibn sulaiman ibn tarkhan at-taimi babansa an abihi shine sulaiman ah, shine sulaiman ibn tarkhan bilha at-taimi wannan duk basriyin ne Is- asani din anas kun san anas da yake basra ya tafi Eh, amma shi mis'ar kufi ne mis'ar ibn kidam kufi ne wa eh shi mis'ar ko ban rike kunyar tasa ba eh haka ne abu salama talkufi na mis'ar mm, ibn kidam al-hilali na'am
باب دعاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم.
أمته وبكائه شفقة عليهم babun addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da kuma kukansa a- a- da kuma kukansa saboda tausayi a gare su
قال حدثني يونس بن عبد الأعلى na'am صدفي as-sadafi na'am قال أخبرنا ابن وهب na'am abdullahi ibn wahab قال na'am أخبرني عمرو بن الحارث أن Ya- بشر ya ya tsaya ne to mu tsaya mu tsaya wai abin ya tsaya
قال حدثني يونس بن عبد الأعلى السلفي na'am قال أخبرنا ابن وهب قال na'am أخبرني عمرو بن الحارث na'am أن بكر بن سرادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير cewa bakar ibn sawada haddathahu ya bashi labari an abdurrahman ibn jubair daga abdurrahman ibn jubair al-misri al-mu'adhdhin al-qurashi maulahum عن عبد الله بن عمرو بن العاص daga abdullahi ibn amr ibn al-as wannan isnadi ne musri mutanen masra صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam تلا قول الله عز وجل ya karanta fadin Allah azza wa jalla akan annabi ibrahim رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ya ubangiji na hakika su gumaka wato sun batar da da yawa daga cikin mutane wanda duk ya bi ni yana daga gare ni الآية karanta ayar har karshen ta وقال عيسى عليه السلام kuma yace Isa alaihi salamu ya ce إن تعذبهم فإنهم عبادك idan ka azabtar da su to bayinka ne su وإن تغفر لهم in ku ka gafarta musu to kai kai ne mabuwayi mai hikima
فرفع يديه sai ya وقال ɗaukaka hannayensa wa ƙala ya ce اللهم أمتي أمتي ya Allah al'umata al'umata وبكى ya yi kuka وقال الله عز وجل sai Allah azza wa jalla ya ce يا جبريل ya jibril اذهب إلى محمد tafi wajen muhammad وربك أعلم kuma ubangijinka ya fi sani فسله ما يبكي ka tambaye shi me yasa ka kuka فأتاه جبريل عليه السلام sai jibrilu alaihi salatu wassalam ni haka yake a tawon nusar Eh? alaihi salatu wassalam wanda wata na fata hudu a wata nusar ma babu ma alaihi salam ɗin. a ruwayar ko a ta kuma babu ma alaihi salam to amma a riwayar Ib- a- abu abu awana shi a tasa riwayar ko alaihi salam din ma babu na'am فسأله sai ya tambaye shi فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amba- ya bashi labarin abin da ya faɗa وهو أعلم qala yace wa huwa a'lam alhali ku shine yafi sani فقال الله sai Allah yace يا جبريل ya jibril اذهب إلى محمد فقل je ka wajen Muhammad faqul ka ce masa إنا سنرضيك في أمتك mu za mu yardar da kai za mu faranta maka a cikin al'ummarka ولا نسوءك ba za mu mugusta maka ba za mu bata maka ba wannan ya daga cikin imamu nawawi yace wa hadha min arjal ahadithi li hadhihi al umma wannan ya daga cikin hadisai da suka fi kowanne raja'i ga wannan al'umma ay arjaha imamun nan mm ya hadisin da yafi kowanne kauna Ta tun da kwa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma ba zai yarda ba sai ya zama to babu wani dan al'ummarsa da ya saura cikin wuta mm ba daga cikin hadisan raja na'am
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار babin bayanin cewar wanda ya mutu a cikin ka akan kafirci to yana cikin wuta ولا تنال شفاعة ولا tanfa'uhu qarabatul muqarrabin kuma ceto ba za ta riske shi ba haka zalika amfa- kusanci da da makusanta da a wanda aka kusantar da su zuwa ga Allah ba zai amfane shi ba
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا عفان na'am قال حدثنا حماد بن سلمة na'am عن ثابت عن أنس na'am daga thabit daga Anas أن رجلا قال cewa wani mutum ya ce يا رسول الله ya rasulullah أين أبي؟
ina mahaifina yake قال في النار yace yana wuta
فلما خف yayin da ma- yayin da ya juya bayansa دعاه فقال sai ya kira shi ya ce masa إن أبي وأباك في النار
ya ce inna abi to ai nawa uban wa- nawa mahaifin wa abaka da raka mahaifin suna finnar suna wuta Mm. wannan s- ah, ana cewar ah, to kunga wannan shine abinda imamu nawawi yayi abin nan da shi yayi isharar da shi cewa wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin kusancin makusata da Allah ba zai amfani mutum ba in ya mutu akan kafirci فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفه قرابة المقربين وفيه أن من مات في الفترة wanda duk ya mutu a lokacin fatra alama kanat alaihi al-arabu akan abin da larabawa suke min ibadatil awthan na bautar gumaka fa huwa min ahli nar yana cikin wuta walaysa hadha mu'akhadhatun qabla bulugh ad-da'wa wannan ba azyin yin azaba bane kafin isar da'wa fa inna haula قالت قد كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم دعوة النبي إبراهيم تارك تارس كيسو وغيره من الأنبياء دون صدق النباوة وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار فدق سديتي إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة هنا دقى cikin kyakkyawan zamantakewa littasliya da domin ya haƙurƙurtar da shi bilishiraki fil musiba da haɗuwarsu a cikin musiba to waɗansu sun ɗauki abi ɗinnan da cewa abu talib ne waɗansu sun fassara shi da cewa abu talib waɗansu kuma suka tafi akan zahirinsa na'am suka ɗauki tafi akan zahirinsa cewa mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a fatra kafin zuwan da'awa to amma kaga shi nawawi ya tafi akan cewa su 'yan maka ba za a kira su a halul fatara ba a duk da yake a halul fatara ne amma sun ce wai da'awa ta zo musu ta annabi ibrahim to amma ga shi bayan ma ta jima da hujja allah ta'ala ya ce litun dira kauman ma a tahun min nabirin min kablik nasin alkur'ani ya ce annabi bai mai gargadi bai zo musu ba bai zo musu ba kuma kuma wannan wannan a cewar an ta ƙulu lau an na unzila alinar kitabu da kunna a hadamin faƙad ja kun bayyana tumin rabbi kuma hudan wa rahama walaula an tusibahun musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin haga wannan an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin wa yasin wal qur'an alhakim innaka litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun haga duk wannan ishara ne ga cewa ahlul fatra sabanin abin da imamu nawawi ya faɗa ba za a dauke su akan cewar in sai a dauke su akan cewar da'awar annabi ibrahim da annabi isma'il ta zo ta ishe su da gaskiya lam ya fahar li na? a'a a tawilin nawawi shi ya tafi akan cewa ahalul fatra yan wuta ne duk wanda ya mutu akan bautar gumaka ya tafi akan cewa yan wuta ne amma ibnu kathir shi ra'ayinsa akan ahalul fatra shine kan cewa ahalul fatra yumtahanun za a yi musu jaraba ranar alkiyama Allah ne ya san makoma kowa kuma abinda ake haka zalika wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nassi akan cewa dan wuta ne a tafi akan dan wuta ne kamar amr ibn luhay kamar abdullahi ibn jud'an abdullahi ibn jud'an da aisha ta tambaye shi yana yantar da bayi yana ciyar da abinci wannan abin zai amfane shi yace innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din kaga wannan ya nuna cewa shi ba zai amfane shi ba amma kuma kaga kamar warakata bin naufal bi imani da annabi warakata bin naufal ya ce ya gan shi da fararen kaya wanda aka auya ya ce ya gan shi a cikin alkhairi haka dalika wannan sa'id ibn sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail ba sa'id ibn zaid ba kai wannan amr ibn nufail a'a wannan dan uwan sa'id ibn zaid din wanda ya mutu shi ma fil jahiliya wanda baya shi baya baya butar gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce ya ganshi zai za a tashe shi al'umma shi shi kadai to saboda haka ni dai gaskiya na fi karkata ga wannan ta'awil cewa wannan abu talib ne tunda shi nassi ya zo akan cewa yana wuta amma mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in za mu ɗauke shi wannan sai dai in wannan hadisin zai zamanto za a ɗauke shi zamanto shi ne dalilinsa sai zamanto cikin ahalul fatra wanda aka yi nasi akan cewa yan wuta ne haka dalika mafhumin akwai magana akan abdul muttalib shi ma mafhumin magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa shi ma shi ma haka dan ya ce ko da ke a ko da ke wannan hadisin ai bai inganta ba ko hadisin fatima la'allaki balagti ma'ahumul kada da ya ce ko kin je makabarta tare da su ne ya ce lau balagti ma'ahul kada lama da haltin janna a lama shumta ra'ihatal janna kama lam ya shumha jaddu abiki
dukkan wanda ya bauta ta mu a al'umma sannan wanda ya kawo wato du'ai wanda ya kawo dunki da ya zai ɗauki na nuna kan yawa da tukunkin da suke a kan zunubi a kan yasu
shi ne ce maka su ahalul fatra wanda ake nassi akan yan wuta ne sai ni nassi akan su sauran kuma tawakkaf sai a basu akan hukuncin shi yana wajen Allah kaga amr bin luhai hukunci yazo a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'ahu ra'aitu yajru yajru qasabahu fi nar yana jan hanjinsa a cikin wutar jahannam kaga wannan sai ai hukunci a kansa haka na'am reto amma shi fa yarus maka ma haifa annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kage yaushe ma yaushe ma ba ma a fara da'awar ba ma ko kafin ma a ce za a sifanta shi da imani ko rashin sa amma ko a tarihi akwai evidence ya bauta ba
na'am ta kansa mutanen su suke
akan rasulullah
na'am amma aikin hajjin da suke yi ba a ba a ko akwai addini wasu suna yin aikin hajji da suke ba eh daga gurbatan addinin annabi ibrahim ba to amma ta yaya zaka amma ta yaya zaka yi hada wannan da ci- da alqur'ani da yace ma atahum min nadhirin min qablik litundira qauman ma unzira aba'uhum aga nassi ne akan cewa annabi bai zo musu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabi tsakaninsu da annabi isa
dan na su bai malam tambayar malam da kai da libarin wata lecture a yanki eh
akan magazin na ka kawo arziki yawa wannan hadisin da'if ne hadisin fatima da nake gaya muku la'allaki balagti ma'ahumul kada Ah, la'allaki balagti ma'ahumul kuda kuda ne nake cewa kada qalat ma'adallahi an akuna balagtuha ma'ahum wa qad sami'tuka tadhkuru fi dhalika ma tadhkur qala law balagtiha ma'ahum ma ra'aytil jannata hatta yaraha jaddu abiki tamam hadisi ne da'if Mm, hatta ra'aha jaddu abiki Ah, kuma shekul albani ma ya ba'afa shi a cikin da'if abi dawud haka da yake al'arnaud zaid ibn amr ibn ah, wannan daya wannan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam me yace a kansa Ah, zaid ibn amr ibn nufayl Mm, shine baban sa'id ibn zaid Mm.
da yake nuna mahaifiyar manzon sallallahu alaihi wasallam
Mm?
na yi imani
haya wanda suka cewa ya an raya musu da su an raya masa da iyayensa sun tashi sun yi imani bai inganta ba wannan hadisin eh gashi nan zaid a a- a qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan a rawa al-hafiz abu ya'la an shabi an jabir ibn abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده وسئل عن أبي طالب فقال أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها وسئل عن خديجة قال أبصرتها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب isnaduhu hasan to ala ayi hal wannan yana daga cikin wato abinda sai dai a bawai a kama baki ba sai dai a sallama ma abinda ya tabbata daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam zahirin wannan inna abi wa abaka finnar in aka ɗauke shi a zahirinsa cewar wannan bayani ne a kansa to kuma dama shine ahlul fatra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi makomarsu sai mu tsaya a nan mu kama amma wannan ba matsala ba ce wadda mutum za a mai da ita matsalar magana da kuma matsalar a bayanin kamar wani ginshike ne daga cikin ginshiken imani in ta zo a cikin karatu shikenan ka faɗi abin da malamai suka faɗa amma ya zama to wannan wani abu ne wanda yake za a ce dole kai itikadi cewa ga matsayin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin masailul aqida wannan ba sa cikin masailul aqida kuma in wani yayi tawilin sa kamar yanda waɗansu suka yi tawili suka dauki cewa a inna abi wa abaka yana nufin abu talib to wannan shi ma lahu waje tunda shi nassi ya zo akan abu talib tunda bai musulunta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ammar rajula sinwu abihi babban mutum kamar mahaifinsa ne babban mutum kamar mahaifinsa ne kuma ana kiran shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam haka akan ce masa akan kira shi yakan kira shi abu talib babansa na'am ta a wannan kaka ne ya ce ya anabnu abdulmuttalib to shi ma din da ya kaga shi ma abu talibin aka haka shi ma ahalul fatra ne shi ma ahalul fatra ne amma ga shi abu talib ba ahalul fatra ba ne shi kaga babu shakka akan da shi nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadisin da muka karanta na makomarsa imamu suyuti shine ya yi kokari don ya nuna ya tabbatar da cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna aljanna ya rubuta risala eh imamu suyuti da abin ba abin da kake so bane marwa eh so ake ba ma ya dan zama
ai a cikin yin matsala irin wannan mutum ya bi nafs bin nafsi shine asali ba kai ta kallufin abinda kake so sai ka tabbatar da shi ba ta ba matsala ce ta ishtihadi ba wannan ba matsala ce ta ishtihadi ba matsala ce ta abin nan makoma sai dai ka sallama ma nasi abin da nasi yanzu wannan kaga hadisin a muslim ne waɗansu daga ciki waɗansu daga cikin hujjoji daga cikin abubuwan da imamu suyuti ya yi a cikin wannan risala tasa kuma ina ji irin waɗansu daga cikin daga cikin waɗanda suke suka akan wannan hadisin suna kawowa cewa wai ai wannan riwayar hamad ibn salama ce shi kuma hamad ibn salama a yana da rauni wajen riwaya don haka ma bukhari bai fitar da hadisinsa ba amma sun manta da kan cewa riwayarsa ce daga sabit sahih hamad ibn salama an yi magana akan haddasa amma shine asbatun nas fi sabit al-bunani in yi riwaya daga sabit al-bunani yafi kowa yafi kowa yafi kowa rike hadisan sabit asbatun nas ana samun irin wannan kaga mutum rawi ne yana da rauni wajen riwaya amma ya kiyaye hadisin wani daga cikin malamansa ya kiyaye hadisin wani daga cikin malamansa to daga ciki akwai shi hamad ibn salama tare da cewa shi kansa buhari da bai ruwaito hadisin hamad ibn salama ba sauran malamai ba su sallama masa ba kamar nasa'i yana cewa ina mamakin buhari ya rinka ruwaya daga irin su abubakar ibn ayyash ya kyale hamad ibn salama na ganin bai kyauta ba da bai ruwaya daga hamad ibn salama eh sabit an anas dama ai sabit ya ruya an anas a baya cikin asaful asali baya ciki na a bai cika sharaɗin ba za a ce wannan hadisin ala shartul bukhari ba
ya cika sharaɗinsa
a'a shi a'a bai cika sharadin sa tunda bai zabe shi bai zabe ruwaya daga gangare shi ba kaga fa abin da Hafiz Ibn Hajar yace a kansa to kulli ma fi hifzihi amma Ibn Dinar al-Basri Abu Salama thiqatun abid thiqatun abid asbatun nas fi thabit وتغير حفظه بآخره شيني إلا سا وتغير حفظه بآخره يا جرما حدث تيروني to la'alla abin da ya sa bukhari bai riwaya daga gare shi ba kenan to amma kaga wannan hadisin daga thabit ne wa athbatun nas fi thabit kuma wanda ya ruwaito daga wajensa affan affan ibn muslim as-saffar shi ma wannan imam ahmad yana gan ya sa shi a cikin ahlul itqan ahlul itqan affan ibn muslim ibn abdullahi al-bahili أبو أثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم قال ابن معين أنكرناه في صفر سنة تسعة عشرة ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة ولكن shi ma kaga sun jefe shi da ikhtilaf qabla taghayyur ne ba eh Abubakar ibn Abi Shayba na'am amma ai ma ta qabl bi yasir bayan ikhtilaf na'am alaikum assalam
wajen cewa a karfafar tarihin da biyu a bakin da shi a shi a cewar duba ma da yadda shi ne rike shi kamar ɗansa shi ma yana karfafa wani sai ke cewa idan aka ɗauke shi a bisa zahiri zai zama to kamar akwai mukhalafa da alqur'ani da ayoyin qur'ani kuma ke cewa ko da hadisi ne ya zama to ko da isnadin sa ya inganta amma sai ya zama to matanin sa ya saba da wanda yake mafi inganci da gare shi akan ɗauke shi a matsayin shaya idan kuma ga idan zama to zahirin hadisi ya saba da zahirin qur'ani wanda qur'ani shi ne fi inganci
eh to gaskiya ba za a ce idan ba za a ce ai shi sai idan mukhalafa ta zamanto ba zai yi wa ai jam'i ba Mm. wannan hadisin ba za a ce ya saba amma aka dauke shi a zahirin su cewa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za a ce ya saba zahirin alqur'ani ba tunda babu mu'arada tsakanin al-khas wal 'am tunda zahirin alqur'ani am ne eh? wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula so kaga wannan am ne duk wani mutum ba za a yi masa azaba ba sai ya aiko masa manzo to idan yazo akan akan wani muayyan to sai kai taksisin sa daga wannan am din na alqur'ani shikenan kai aiki da duk guda biyu to shine dama aka ce ahlul fatra al asl shine kan cewa ahlul fatra wato Allah ne ya san makomarsu amma wanda nassi yazo akan sa cewa ga makomarsa sai a sallama ma nassi to kaga babu ta'aruf da alqur'ani anan amma amma sauran abin da ya faɗa Sheikh Al-Amin akan Abu Talib waji to amma hatta wanda suka dauke shi a zahirinsa suka ce zahirinsa akan walidin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za a ce hadisin ya ci karo da zahirin alqur'ani ba in kullu washi because za a iya yin jami'i za a iya yin jama'a shine wannan jami'i Sai aka magana amma shi a misali shi ba ba da shi a babu rikici a kansa tunda ai nassi ya zo akan cewa shi yana cikin gashi ma mun karanta yana cikin bahbahun minan nar Hmm? ko mun karanta hadisin a cikin nan muslim a cewa ya ya ammi qul kalimatan qul la ilaha illa allah kalimatan uhajuka biha uhaju biha inda allah uhajuka biha inda uhaju biha inda allah Hmm. na'am akwai wani iska shi kenan wannan koko malam nura na
wajen mutane wanda su aka suke wannan tawunin ana nufin amman sa don mutum ya ke kama wajen wancan ayar ta annabi ibrahim babansa sun sun ce ana nufin babansa a cikin hisu ya ce izali a bihi yana nufin mahaifinsa su ce kayan can ma ce ba amman eh abin da yasa na annabi ibrahim zai wahala kai tawilin da cewa ba ba ba baban shi bane saboda ambaton abuhu abuhu ya zo dewa a cikin alkur'ani inda a waje ɗaya ne to za ka iya cewa e mumkin wannan ana nufin ya zo a majaz amma a ce ya zo a wurin alkur'ani wajen sau biyar duk ya zo da rafazin cewa ana nufin majaz ne ba mahaifinsa na haƙiƙa ba wannan ba yi yana da nauyin ba shi da ƙarfi wajen hujja yana raunana alƙawul bil majaz tunda ai asali shine kan cewa ai wanda ya ce abuhu yana nan akan hakika to shi baya bukatan dalili ma wanda ya ce ammuhu ake nufi to shine yake bukatan dalili ai shine zai kaza za a bukace shi kawo dalili tunda ya yayi riko da majaz tunda al'am majazun fil ab amma al'ab haqiqatun fil ab in aka ce a haqiqatun fil walid in aka ce abuhu hakikatan akan mahaifi amma a ɗauki abuhu akan babba ta wannan majaz ne to shi ko majaz ba a zuwa gare shi sai da dalili to ɗaya daga cikin abin da yake kore majaz a hadisi na annabi ibrahim shine an ambaci abuhu a cikin alkur'ani a wurare wajen kusan guda biyar إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون gashi nan dai inda duk suke a cikin alkwani wai tsari to ayo abihi azar din ne ake cewa abuhu din ana nufin ammuhu to sauran wuraren duk a cikin alkwani abuhu abuhu ake fada to yabud a ce majaz amma na abu talib anan zai iya zai iya karfafa al majaz zai iya karfafa majaz bidalil cewa nassi ya zo akan abu talib cewa yana cikin wuta saboda haka a ɗauke shi kan cewa inna abi wa abaka finnar ana nufin abu talib saboda nassi da ya zo wannan yana da waje yana da waje na'am dan ya rarrashe shi haka ne dan ya rarrashe shi na'am
babi a cikin faɗin Allah ta'ala ka yi wato danginka makusanta gargadi ya ce haddasa na kutai wata bin sa'id na'am da zuhair ibn har suka ce jarir ya gaya mana hadisi shine ibn abdulhamid abbabbi daga abdulmalik ibn umair daga Musa bin Talha daga Abu Huraira ya ce yayin da wannan ayar aka saukar da ita wa anzir ashiratakal aqrabin kayi wato ka gargadi danginka makusa mafiya kusanci da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan sai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira quraish suka hadu fa amma wa khassa fa amma wa khassa ya game ya kebance wato ya kira su da sunan da ya hada su ga baki daya sannan kuma ya kira su ɗai ɗai ɗai ɗai kowanne gida ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ai to kun ga wannan amma kenan tunda kusai ibn ka'ab ibn lu'ai banu kusai su ne ƙuraish ku tsirtar da kawukanku daga wuta ya bani murrata bin ka'ab ku tsirar da kawukanku daga wuta ya banu abdishams su abdishams ibn kusai ku tsirar da kawukanku daga wuta ya ku banu abdumanaf gidan annabsu gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kin abdumanaf shine baban hashim shi abdumanaf da abdishams dukkaninsu 'ya'yan kusai ne na'am an kizu an fusa kummin Allah ku tsirtar da kawukanku daga wuta ya bani hajji ya ku banu hashim an kizu an fusa ku tsirtar da kawukanku daga wuta ya bani abdul muttalib ya ku ƴaƴan abdul muttalib banu abdul muttalib an kizu an fusa kummin Allah ku tsirtar da kawukanku daga wuta ya fatima ya ke fatima an kizu nafsaki min Allah ki tsirtar da kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah shay'a domin ni ba bana mallakar wani abu gare ku a wajen Allah غير أن لكم رحما سيدي كنا كنا da zumunta فأبلها ببلالها zan jikata da jikatta wato zan sadar da ita da sadar da sadarwarta wato an shabbaha qati'atur rahim da wuta wato zan yayyafa ma duk abin da zai sa in yanke zumunci zan yayyafa masa ruwa shi ne sa abulluha bibalaliha na'am قال وحدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر نعم القواريري نعم قال حدثنا ابو عوانه اي وضاح ابن عبد الله ابن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير ده عبد الملك بن عمير ده wannan isnadan وحديث جرير اتم حديث جرير يا fi cika ya fi kosarwa na'am eh shine na farko shine hadisin jarir jarir ibn abdul hamid amma ni fa koyaushe fa muka zo kan jarir na wallahi shakka tana zuwa mu har yanzu wato tamyizinsa da shi da jarir ibn hazim har yanzu bai kwanta min arai ba da wata ka'ida wanda zan sallama masa na'am ala hadathana muhammad ibn abdullah ibn numayr نعم قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير يونس بن عبد الله بن بكير قال سكتي حدثنا هشام بن عروة نعم حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه دقى بابنسا عروة بن الزبير عن عائشة دقى عائشة أم المؤمنين قال تجي لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin kuma kayi gar kayi gargadi ga danginka wato makusanta fama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi akan dutsen safa yace ya fatima tubun ya fatima binta afwan ina cewa Yunus ibn Abdullah ibn Yunus ibn Bukair ne ba Yunus ibn Abdullah ibn Bukair ba Yunus ibn Bukair haka yake ibn Wasil ash-Shaybani Abu Bakr al-Jammal al-Kufi na'am ya fatimatu binta muhammad yace ya fatimatu yar binta muhammad ya safiyatu binta abdul muttalib ya safiyatu binta abdul muttalib ya bani abdul muttalib ya bani abdul muttalib ya ku bani a gidan abdul muttalib la amliku lakum min allah shay'a bana mallakar komai a gare ku daga allah min mali ma shi'tum ku tambaye ni daga dukiyata abinda duk kuke so amma a lahira ba da mallakar komai a gare ku to idan wani ya tabbata ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to ai kuma zai zo ya wata da'awa ai zai zo ya wata da'awa ya ce zai zo ya cike zai cike gaba zai hana ma ai wani zai hana ai ma wani azaba in ya cancance ta na'am قال وحدثني هرملة بن يحيى التجيبي نعم قال أخبرنا ابن وهب قال نعم
أخبروني يونس أخبرني يونس أخبرني يونس وأنا يونس ne wannan? ibn wahab daga wani yunus yake riwaya ibn yazid al'aili na'am an ibn shihab gashi nan ma ai yunus an ibn shihab kun san kun san ibn yunus ibn yazid ne al'aili na'am qal na'am yace akhbarani ibn al-musayyib sa'id kenan na'am wa abu salama ibn abd al-rahman da abu salama ibn abd rahman anna abu hurairah qala cewa abu hurairah ta yace qala rasulullah sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaihi wasallam unzila alayhi yayin da aka saukar da wannan aya a gare shi kuma ka gargadi danginka mafiya kusanci ya ma'ashara quraish ya ku taron quraish ishtaru anfusakum min allah ku sayi kawukanku ku tsirtar da kawukanku daga Allah la ughni ankum min Allah ba na wadatar da ku da wani abu daga Allah ya bani Abdul Muttalib ya banu Abdul Muttalib la ughni ankum min Allah shay'a ba zan wadatar da ku da komai ba daga Allah ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka min Allah shay'a ba zan wadatar da kai komai daga Allah ba ya safiyatu ammata rasulillah ya safiya ya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan wadatar da ke ko daga komai ba daga Allah ya fatimatu binta rasulillah ya fatimatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salini ma shi'ti ki tambaye ni abin da kike so la wuni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke daga Allah ba zan wadatar da ke komai ba daga Allah نعم قال وحدثني عمرو بن ناقل نعم قال حدثنا معاوية بن عمرو نعم قال وحدثنا زائدة
آه باب واو ده قال حدثنا باب واو واو دن امر ني ايه قال حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان نعم عن الأعرج دق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة دق أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دق النبي صلى الله عليه وسلم نكما دونا
قال حدثنا أبو كامل بن الجهدري نعم قال حدثنا يزيد بن زريع نعم قال حدثنا التيمي التيمي سل... آآ آآ آآ حدثنا حدثنا التيمي محمد ابن ابراهيم التيمي كنا wani mai zawawi ya ce akan taimi din wannan sai abin nan sai tufatul ashraf Suleiman ibn Tarhan at-Taimi ba Muhammad ibn Ibrahim ba ani Taimi Suleiman
Ana bi Usman
afwan bar rubuta shi Ana bi Usman daga Abu Usman an-Nahdi an qabisa ibn al-Mukhariq daga daga qabisa ibn al-Mukhariq wal Zuhair ibn Amr da Zuhair ibn Amr suka ce lamma nazalat wa anzir ashiratak al-aqrabin yayin da ayan nan ta sauka ka gargadi danginka makusan mafi kusanci yace in talaka nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam ila radma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ya zuwa ga radma min jabal shine wani tarau tsakonkwani da suka yi tudu ya zamanto kamar dan dutse
fa'ala a'laha hajaran
fa'ala a'laha hajaran sai ya hau kan dutsen da yafi kowanne tudu wanda yafi kowanne sama sannan ya kira yayye kuwa ya bani abdi
manafa wannan da tarhim ne ya bani banu abdul manaf ne sai ce ya banu abdul manafa da ba ba nudba ba ya ake ce mata ya take ne wannan kiran bayan nudba akwai ba tarhim ba tarhim ai shafewa ne wa'e ba nuduba ba ya take ne a cikin alfiya kafin nuduba ya yi ba cikin alfiya alistigata sannan an nuduba إذا استغيث اسم المنادى خفذ باللام مفتوحا كيال المرتضى wannan ba istighatha bace waftah ma amatufin in kararta ya wa fi siwa zalika wa fi siwa wa fi siwa zaka bil kasri tiya wala mumastuthni wala wala mumastughitha aqabat aqab aqabat alif wa mithlu husmun dhuna dhu ta'ajjubin alif eh wala mumastughitha aqabat alif to abin da yasa din kenan ya abdul manafa lam din ana ta aqaba tana zuwa bayan alif ya abata na'am istigata kenan na'am
inni nazir ni mai gargadi ne innama masali wa masalukum hakika misali na da misalinku ga masalin rajulin kamar mutum ne da ya ga al'adu wa maki abokan abokin abokan gaba fan talaka yarbu ahla sai ya tafi yana wato bama iyalansa yana sanar da danginsa wato yana shigansu kansu shiga da su shiga tanadinsu fahashiya an yasbiquhu sai ya ji tsoron wato kansu kasu riga shi sai ya rinka sai ya rinka daukaka murya alhitab kaga nan aka samu hati yana daukaka murya ya sahiba ya sabaha a a ko ya sabaha ya sabaha me yace ma'anar ya sabaha يا صباها كلمة يأتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا بعد صاحب بني دق صباح نيكو ومعناه يصيح ويصرف وقولهم يا صباها كلمة يأتادونها wato kalma ce da ake faɗa idan al'amari ya zo wanda yake zai ce wato ku zo ku zo ku zo kamar a ce ku zo ku zo radma nan na ce tsakonkwani ba tsakonkwani ba ne duwatsu ne masu girma hakanan ya fassara ta wahidatun radmi war ridam hiya sukurul izam ba'daha fawqa ba'd suka hahau kan juna na'am amma ɗaya wannan yawa sahibul aini yace ar-radma hijaratun mujtami'a laysat bi thabitatin fil ard shi din ne taron tsakonkwani in duwatsu na'am na'am قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى نعم قال حدثنا المؤتمر نعم عن ابيه وعنين ne babansa? Sulaiman ahsantum yawa Sulaiman ibn Tarhan al-Taymi dan azir azin nan muka yi shi yawa dama ina so in ji ne kuna rikewa na'am
قال حدثنا أبو عثمان نعم النهدي شين عبد الرحمن ابن مول عن زهير بن عمرو دقى زهير ابن عمرو وقبيصة بن مخارق ده قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهويه ده النبي صلى الله عليه وسلم ده كتنكتن wannan hadisi
قال وحدثنا أبو كريب نعم محمد بن العلاء محمد ابن العلاء نعم قال حدثنا أبو أسامة نعم daga al'amash
عن عمرو بن مرة daga amr bin murra عن daga sa'id سعيد بن جبير ibn jubair عن ابن عباس daga abdullahi ibn abbas yace لما نزلت هذه الآية yayin da wannan ayar ta sauka وأنذر عشيرتك الأقربين kai gargadi ga danginka mafiya kusanci ورهقك منهم المخلصين wa rahtaka minhumul mukhlasin خرج رسول a wannan a wannan wannan yana za a dauke shi qira'a shadda za a ɗauke shi kira'a shaza tunda bata tabbata ba a cikin kira'a mutawatira amma gashi ta zo a wannan riwayar cewa shi ibnu abbas a- a- ya ruwaito cewar ayar haka take wa rahtaka minhumul mukhlasin to amma wa- sai a ɗauke shi kan cewa an yi masa nasu in ta tabbata amma in ma ta tabbata din ai da ta tabbata kira'a shaza ce na'am
خرج رسول الله صلى wato da ja- da warahaka minhum almukhlasin da wato jama'arka wanda suke masu ikhlasi daga cikin su ta- wato tsab- zababbu ta da- tatattu amma a cikin riwayar a cikin riwayatul bukhari babu wannan ziyadar saboda wannan ziyadar tana buƙatar tsayuwa akan ta na'am خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita حتى صعد الصفا har sai da ya hau kan dutsen safa فهتف sai ya ɗaukaka murya يا صباحا ya sabaha ku zo ku zo فقالوا من sai هذا suka ce man hadha alladhi yahtib wani ne wannan wanda yake yi kuwa قالوا محمد sai suka ce muhammad فاجتمعوا إليه sai suka taru zuwa gare shi فقال yace
يا بني فلان ya banu fulan يا بني فلان ya banu fulan يا ya بني فلان banu fulan yana faɗan su عبد مناف ya banu abdi manaf يا بني عبد المطلب ya banu abdul muttalib فاجتمعوا إليه sai suka haɗu gare shi yace أرأيتكم ku bani labari yanzu in na baku labari cewa akwai mahaya akan dawaki za su takhruju bi sufi hadal jabal suna nan sun dun faro za su fito muku daga gefen wannan dutsen za ku kasance masu gaskata ni suka ce ba mu taba sanin ka da ƙarya ba ya ce to ni mai gargadi ne a gare ku gaba da wata azaba mai tsanani sai ya ce sai abu lahabin ya ce ya ce masa wai tabballak ba ka taɗa mu ba sai kawai don wannan sannan ya tashi sai wannan surar ta sauka tabbat yada abi lahabin waƙat tabba eh gashi nan karanta kaza qara al amash haka amash ya karanta ta ila akhir sura kama ga zata zama to qira'a shadda ba qira'a ce a shari'a ba na'am eh wai ya maimakon ya gaya maka duk gidajen da ya kira eh shi ne a'a zai iya zama towa cewa min babil ikhtisar haka ne yace shi ibnu abbas din haka ya ruwaito ai kamar yadda abu hurairah ne ya faɗa ana sadisin fa amma wa khassa ya faɗa daga sama sannan ya rinka yayo kasa na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريش محمد بن العلاء نعم قال قال نعم
حدثنا ابو معاويه نعم عن الاعمش daga al'amash da wannan isnadin qala yace sa'id rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wasallam wata rana kan dutsen safa faqala yace ya sabaha ya sabaha ku tattaro ku zo ku zo da kutankucin hadisin abi hus abi usama ولم يذكر نزول الآية وأنذر أشيرتك الأقربين bai ambaci saukar ayar wa anzir ashiratakal aqrabin ba na'am باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب babin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu talib والتخفيف عنه بسببه da kuma sauƙaƙa masa azaba bisa babihi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
قال وحدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر القواريري alqawariri na'am ubayd na'am ومحمد بن أبي بكر da Muhammad ibn Abi Bakrin Abi Bakrin al-Muqaddami ومحمد بن عبد الملك الأموي da Muhammad ibn Abdul Malik al-Umawi قالوا suka ce حدثنا أبو عوانة haddathana Abu Awana wadah al-Yashkuri أنا عبد الملك بن عمير daga Abdul Malik ibn Umair أنا عبد الله بن الحارث daga Abdullah ibn al-Harith بن ابن نوفل ibn Nawfal na'am عن العباس بن عبد المطلب daga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib أنه قال annahu qala yace يا رسول الله ya rasulullah ya ce ya manzan Allah هل نفعت أبا طالب بشيء shin ka amfanar da abu talib da wani abu فإنه كان يهودك ويكذب لك domin ya kasance yana kiyaye ka kuma yana yin fushi domin ka قال نعم ya ce na'am na amfanin shi هو في ضقباء ضقباه من, من نار yana cikin bahba- wato bahbahin minna yana cikin wato a kwarin ruwa ɗan kaɗan wato kwarin wuta ‘yar kaɗan ta a cikin wuta shi ne wanda yake a bahba wato shi ne ruwa wanda yake kamar a za ka iya shiga cikinsa ba tare da ya ji ka kafarka baki ɗaya ba ya taɓa ƙasan tafin kafarka Hmm? shi ake ce matakalmin kaza irin wannan ruwan kenan to eh bai wuce eh to takalmin kaza na ruwa na wuta kenan eh walaula ana da ba dan ni ba لكان في الدرك الأسفل من النار da ya kasance fi darkil asfali minan nar da ya kasance a cikin wato a a a magangara ta ƙarshe ta mafi kaskanci a cikin wuta na'am na wuta walau to kaga nan yace walaula ana da ba dan ni ba ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shafa'ar shi aka yi ma na'am
قال حدثنا ابن ابي عمر نعم
قال حدثنا سفيان سفيان ابن ابن عيينه كنا ابن ابن ابي عمر العدني المكي محمد ابن ابي الملك بن عمير ده عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث ده عبد الله بن الحارث ابن نوفل نعم يجي سمعت العباس يقول ناجي عباس yana cewa قلت يا رسول الله nace ya rasulullah inna aba talibin kana yahuduka wa yansuru abu talib ya kasance yana baka kariya
fa hal
kuma yana taimakonka fa hal nafa'ahu zalik shin wannan ya taimake shi qala na'am yace na'am wajadtuhu fi ghamaratin minan nar yace na same shi fi ghamaratin minan nar a cikin abin da yake hadiyewa na wuta cikin wato tsanan wato asalin kun san al-ghamra kamar yadda walauta idan zalimu na fi ghamaratil al-maut al-ghamarat wato abinda tsanani in yazo ya haɗiye mutum shine shine asalin al-ghamra din to sai kuma sukan ce shada'i sukan fassara shi da ash-shada'i wato dukkan tsanani wanda yake ya kewaye mutum ta ko ina na'am ya kasance yana cikin wato a tsanani na wuta wanda ya haɗiye shi baki ɗaya fa'akarashtuhu ila bahba sai na fitar da shi ila bahba ya zuwa ga mai kuka ce takun kaza? takalmin kaza
قال حدثني محمد بن حاتم نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم يحيى بن سعيد القطان عن سفيان daga سفيان الثوري قال yace ko kuma a wannan Sufyan ibn Uyayna ne inda shine ya ruwaya na'am قال حدثني عبد الملك بن عمير na'am قال حدثني عبد الله بن الحارث na'am قال اخبرني العباس بن عبد الله yace abba al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ya bani labari ها.
karanta ka hawala hadisin وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا وكيع na'am عن سفيان بهذا na'am da الإسناد hadal isnad da wannan isnadin عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam نحو حديث أبي عوانة daga da kutankucin hadisin Abu Awana
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا ليث عن ابن الهاد na'am Yazid ibn Abdullah ibn al-Had عن عبد الله بن خباب na'am عن أبي سعيد الخدري daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci baffansa a wajensa فقال sai ya ce لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ina kauna ceto na ya amfa- ta amfane shi ya amfane shi ranar alkiyama ويجعل في ضحضاه من a sanya shi a cikin bahbahin minnar wato takalmin kaza na wuta na'am ya bulugu ka'abai da zai isa ya zuwa ga zai kai ya zuwa ga ka'abaihi idanun sawunsa yaghli minhu dimaghuhu kwakwalwarsa tana ta farfasa daga wannan na'am ما باب أهون أهل النار عذابا babin mafi saukin 'yan wuta a wajen azaba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا يحيى بن أبي بكير na'am قال حدثنا زهير بن محمد To, wannan shine yahya din ibnu abdullahi ibnu abi bukair ba yunus ibnu bukair ba yahya bar da Allah ku tsaya in duba shi in tabbatar in tabbatar Ah, afwan yahya ibnu bukair shine ibnu abdullahi din yahya ibnu bukair ibnu Abd- yahya ibnu abdullahi ibnu bukair wannan kuma yahya ibnu abi bukair ah, al-kirmani Mm, nazil بغداد نعم قال حدثنا زهير بن محمد نعم عن سهيل بن أبي سالم daga suhail ibn abi salih عن النعمان بن أبي daga Nu- daga annu'man ibn abi ayyash عن أبي سعيد daga abu sa'id al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن أدنى أهل النار عذابا lalle mafi saukin yan wuta a wajen azaba ينتعل بنعليه yana san yana wato daura fade guda biyu takalma na fade guda biyu min nar na wuta yadri dimahu min hararatin alayhi kwakwalwarsa tana zabalbala tana tafarfasa min hararatin alaihi daga zafin waɗannan takalma guda biyu
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عفان نعم قال حدثنا حماد بن سلمة نعم قال حدثنا ثابت ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول عن ابن عباس daga Abdullahi dan Abbas أن رسول الله صلى الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أهون أهل النار عذاب mafi saukin azaba mafi saukin yan wuta wajen azaba Abu Talib shine Abu Talib وهو منتعل بنعليه shi kuma yana sanye da fada guda biyu يغلي منهما دماغه kwakwalwarsa na tafarfasa daga gare su
قال وحدثنا محمد بن المثنى na'am وابن بشار na'am واللفظ لابن المثنى na'am قال suka ce حدثنا محمد بن جعفر na'am قال حدثنا شعبة na'am قال سمعت أبا إسحاق يقول abu ishaq as-sabi'i amr ibn abdullah yana cewa سمعت النعمان بن بشير يقظ naji nu'man ibn bashir yana huɗuba وهو يقول yana alhali yana- yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة mafi saukin yan wuta a azaba ranar alkiyama لرجل mutum ne خمس قدميه da ak- da za a sanya a wato cikin a, tafin kafarsa ahmas fi qadamaihi shine wato cikin can abin da yake dan fada eh, tafin kafarsa to a daga cikin inda yayi ciki din nan kwarin eh, kwarin tafin kafa jamratani garwashi guda biyu na wuta da kwakwalwarsa take zabalbala daga gare su Mm, ka gani ya ce huwal muta jafi minar rijili anil ar shi ne nan ɗin inda ya yi inda mai kuka ce masa Kwa- eh, kwarmi kwarmi mm, kwarmin kafa Mm, to. na'am وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا أبو أسامة na'am عن الأعمش na'am عن أبي إسحاق daga abu isa sabi'i عن النعمان بن بشير daga nu'man bin bashir قال ya ce قال رسول الله manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن أهون أهل النار عذابا mafi saukin 'yan wuta a azaba من له نعلان wanda yake da takalma faɗi guda biyu وشراكان da kuma wato maɗauran takalma guda biyu في النار daga wuta يغلي منهما دماغه da kwakwalwarsu take zabalbala daga gare su كما يغلي المرجل kamar yadda tukunyar karfe take zabalbala ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا baya ganin cewa akwai wani wanda ya fi shi tsananin azaba وإنه لأهونهم عذابا kuma hakika shine mafi saukin su a azaba lafiyar shi mu ta ina ganin mu tsaya nan na so mu kai zuwa ƙarshen kitabul iman din don mu fara tahara amma na ga hadisan da yawa ba zai yi ba Mm. na zai zama to darasi na nawa kenan wanda za mu tashi 35 kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك